أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم za mu tafi zuwa ga tambayoyi kai tsaye insha Allah ta'ala saboda lokaci mai tambaya ko wanda ya turo takarda ta farko yake cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ina maka fatan alkhairi yace malam ina so in shaida maka cewa ko yanzu kai addu'a kace a rufe wannan tafsiri sai wata sai wata shekara to alhamdulillah an yi babbar nasara yace da ya kasance cikin matasa masu aikata mummunar ɗabi'a ta neman maza amma tun shekaran jiya da kai wa'azi akan abin da ya shafi luwadi yace jikinsa ya yi sanyi sosai kuma ya kwana yana tunani da nadamar abin da ya aikata a baya don haka Allah ka shaida kuma malam kai ma ka shaida da sauran jama'a su zama shaida ya daina aikata wannan abun insha Allah ta'ala da haka yake fatan za a taya shi da addu'a Allah ya tsare masa imaninsa kuma ya keɓo sauran matasan da suke aikata irin waɗannan munanan ɗabi'u Allah ta'ala ya datar da mu duniya da lahira amin.
Alhamdulillah, ya Allah muna roƙonka da albarkacin wannan wata mai albarka wannan dan uwa namu da ya fada cikin wannan masifa kuma ka kawo mana shi wurin karatu ya ji bayani da aka yi ayoyinka da hadisan manzanka ya yi imani ya yi nadama cewa ya daina wannan abu ya Allah karɓi tubansa ba shi kaɗai ba ya Allah duk inda ka isar da wannan sauti Allah ka sa duk wanda ya ji ya tuba ya koma ga Allah tabbas an ci riba kuma tabbas wannan yana nuna cewa akwai mutane waɗanda suna aikata saƙo amma wataƙila wa'azi ne bai zo musu ba ko kuma shirya ce bata zo musu ba ka samu dace kuma ga watan Ramadan muna fatan Allah ya karɓi tubanka kuma wannan yake nuna mana cewa irin wannan taro namu ba wanda babu kenan a tattare da mu kowa da kowa akwai duk ana zuwa Allah ya gyara halin mu Allah ya ba mu dacewa
Allah ya saka da alkhairi malam a wannan tambayar kusan ita ce ta ƙarshe sai mu karanta tambayoyi addu'o'i saboda lokaci wace wannan ma ya yi sallama yake cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam ya kasance yana da janaba tare da iyalin shi sai bacci ya ɗauke su har gari ya waye shine yake son a masa bayani dangane da matsayin azumin babu laifi dan mutum ya ɗauki azumi yana da janaba ko ya tashi da azumi da janaba a jikinsa kamar mutum ya tashi kuma zai yi sahur kuma da janaba a jikinsa na Aisha tace irin wannan yana faruwa tsakanina ni da annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauki azumi kuma da janaba a cikin mu to haka kuma wanda ya kasance yayi dauki azumi ko kuma in ce yayi bacci har ya wayi gari da janaba a jikinsa azumin sai yana nan to amma wanda ya kwanta yana tare da iyalinsa yana tare da ita taruwa ta sunna kuma ba su rabu ba har ya wayi gari to wannan bai da azumi azumin sa ya karye dole sai ya rama azumi guda ɗaya bayan sallah saboda ai kaga ya waye gari yana aikata abin da yake shari'a bata ba shi dama ba amma ba kafara zai yi zai yi ba saboda ba da gangan yayi ba bacci ne ya dauke shi kuma ya kamata a rinka kula a rinka sanya agogo a rinka sa alam kuma a rinka kula da almajiran nan yan alazi waidi dan su ma suna taimakawa idan ka ji su sai ka tashi ka miƙe ka san cewa lokaci yayi Allah ya datar da mu a ana buƙatar addu'a ta musamman addu'a ta musamman da sunan wannan majalisi da wannan tafsiri ga 'yan uwanmu a 'yan garin Gale da kuma 'yan garin Dandoriya wanda yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a fadar mai martaba Lami da Ako mun yi zaman sulhu da matasa da dattawa na waɗannan garuruka na Dandoriya da Gale. saboda 'yan tashin-tashina da aka ta samu a baya a tsakaninsu saboda wasu abubuwa da suka zo shaidan ya shiga tsakaninsu har ta kai ga an samu bacin rai da kuma samun damuwa har ma ta kai ga wani baya iya shiga garin wani ko wani baya iya wuce ta garin wani to alhamdulillah muna muku albishir da ainihin wato yi wa Allah ta'ala godiya a mun kira waɗannan dattawa gaba ɗaya da kuma shugabannin samari matasa na su garin jaura gali da jaurabansu gaba ɗaya da kuma dagatansu gaba ɗaya da dattawansu gaba ɗaya wakilai da kuma su matasan a fadar mai martaba lami da wako mun yi zama da su an ba su dama sun yi maganganu sannan mun yi musu nasiha kuma an yi musu sulhu kuma sun karɓi wannan sulhu insha Allah zaman lafiya yanzu ya dawo wannan ƙauyuka bi idinillahi ta'ala har ma abin da aka yi mana albishir kuma muka yadda muka karɓa za mu yi wani gangami na wa'azi wanda za mu yi shi a ainihin garin jaura gali wanda kuma za mu gayyato dukkan samari matasa na ɗaya ƙauyen dandoriya za su zo da su za a yi wa'azin sannan kuma za mu tashi za mu je mu yi wa'azi a dandoriya wanda kuma duk samari matasan garin jaura gali su ma za su zo su halatta gaba ɗaya to in an yi wannan to kun ga an samu sulhu mai kyau kuma za a ci gaba da mu'amala da kasuwanci kamar yadda aka saba ba za mu manta ba akwai wata kungiya da ake da ita ta 'yan kasuwa da 'yan gari a wannan gari namu na kumu wanda suka kashe dukiyoyinsu da kudadensu na wajen taimakawa wajen samar da sulhu tsakanin waɗannan ƙauyuka guda biyu da ma sauransu muna musu addu'a kuma za mu rubuta musu takarda ta gayyata lokacin da za mu tafi wannan wa'azi da su za mu je insha Allah tabaraka ta'ala mun faɗi wannan ne don a yi musu addu'a saboda jaura gala garinmu ne dandoriya ma garinmu ne kyambu ma garinmu ne duk garurrukan nan duk garurrukanmu ne gaba daya da kafa mutum zai iya zuwa a iya yan mintuna da haka fitinar da ta tashi a can garin za ta iya naso ta shigo nan garin kunmu kuma duk rikici na kashe-kashe ko zubar da jini ko faɗan daba ko faɗan kalare idan aka bar shi ya ci gaba to yana iya rikidewa ya zama faɗan 'yan ta'adda a gayyato 'yan ta'adda ba a sani ba su shigo ƙauyukan nan su mamaye su ta kashe mutane ba za mu taɓa jin daɗi ba yau idan wani dattijo ya fita ya je bakin wani ƙauye aka ce an yanka shi da shi da kekensa an ƙona su ba za mu ji daɗi ba musulmi da musulmi akwai haɗari ƙwarai da gaske ba za mu taɓa jin daɗi ba in wani matashi na jaura gali ko na dandoriya ya shiga wani guri aka ce an kashe shi wallahi ba za mu ji daɗi ba kuma wannan abin zai iya na so ba za mu iya irga 'yan dandori a cikin komo ba 'yan jaurugali a cikin komo ba kuma dukkan ƙauyukan nan gaba ɗaya jaurabansu sun yi bayani muhimmancin garurukan a cikin wannan gari na komo babu wani ƙauye da bai shahara da wani abu na kasuwanci ba a nan garin komo idan ka faɗi 'yan jauragale baka isa ka irga 'yan kasuwa attajirai masu kuɗi masu tushe da asali 'yan jauragale a cikin komo ba jauragale ita ce komo komo ita ce jauragale haka dandoriya baka isa ka kori wato wadatattu mawadata masu hali da manoma da 'yan kasuwa da suka yi ƙaurin suna akan harkar kasuwanci da ba da gudunmawa a cikin al'umma 'yan dandoriya a cikin koma ba da aka zuba ido mu kyale wannan fitinar tana faruwa mu ce ai ba a cikin gari bane a ƙauye ne wallahi ba karamin hadari bane yanzu ɗaya daga cikin jauraban jauran jaura gali yake cewa dan garin su ya tashi ya je kyambu daga zuwa kyambu kawai aka sare masa yatsan sai dawo ba yatsa guda daya yanzu irin wannan abubuwan me amfanin su mu bar samarin mu matasa suna yi da haka insha Allah ta'ala kafin mu gama wannan azumi za mu yi wani towa na yawon wa'azi da safe za mu fita duk ƙauyukan nan gabaki dai za mu nemi mai martaba lamai da ako da jauraban da hakiman dukka gaba ɗaya tara mana samarin su kowanne za mu je ƙauyen su kuma za mu yi musu wa'azi akan zaman lafiya da kwanciyar hankali bi idinillahi ta'ala mu sauke musu hujja kuma bi idinillahi ta'ala za mu tafi da wakilai na su sarakuna masu ƙasa da kuma wakilan gwamnati don mu tabbatar an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙauyuka ba na son ba na fatan mu bari a wannan lokal gammanta mu ta akko mu bari faɗan ƙauye faɗan birni faɗan dabanci faɗan kaza ya shigo mana wallahi akwai ƙauyukan da yanzu sun zama kufai dare ɗaya wani zai tashi ko wasu za su tashi su je su bunka wuta su ƙone wani ƙauye guda su kashe dattawan ciki su kashe mata masu ciki da jarirai su hallakar da dabbobi su yi barna su yi fasadi duk a tafi ana gudun hijira an yi irin waɗannan abubuwan a Najeriya da yawa da yawa da zai irgu ba yanzu haka za mu zo mu zuba ido mu bar wani wai fada akan fati fada akan aure fada akan fati kawai dan an yi fati an kaza ko nema ya hada wani saurayi akan wata budurwa da wani wai sai a zo ana fadan daukan fansa wannan wace irin jahiliya ce wannan wani irin rashin hankali ne wannan wani irin gajeren tunani ne ya kamata samari ku farka ku waye ku yi addini ku nemi kuɗi ku yi sana'a ku zo ku yi musulunci kar ku bari a lalata muku garinku wannan ƙauyukan shine rufin asirinku a nan gonakinku suke a nan iyayenku suke a nan kakanninku suke a nan rufin asirinku suke ba za mu iya irga arzikin da yake fitowa na jaura gali zuwa koma ba kullum ba za mu iya arzikin da ake fitowa daga dondoriya zuwa koma ba kullum ba za mu iya arzikin da muke irga arzikin da muke samu daga garin kyambu kullum garin Allah ya waye yana shigowa garin koma ba kullum ba za mu iya irga ɗan adam ɗin da yake zirga-zirga daga nan zuwa wurin ba da haka gaskiya kada mu kuskura mu zuba ido mu kyale irin wannan faɗace-faɗace su zo suna yaɗuwa a cikin ƙauyukan mu wallahi in ba sa aka yi ba Allah kiyaye yan ta'addan nan da ake gudun su jihar Gombe Allah ya mana ni'ima Allah ya ba mu zaman lafiya kashe-kashen da ake da zub da jini da sace-sacen mutane da kashe-kashe a jihar Gombe Allah ya rufa mana asiri kar mu bari waɗannan faɗan ƙauyuka da ake ta yi ya zo ya buɗe ƙofa ‘yan ta'adda su ta shigo mana ta cikin daji zo su mamaye mana ƙauyuka su zo su ta kashe mana mutane kuma gari ya gagara zama muna fatan Allah shiryar da mu kuma Allah ya ganar da mu kuma Allah ya gyara mana halin mu da haka don Allah mu yi musu addu'a waɗannan ƙauyuka Allah ya zaunar da su lafiya mu ma nan cikin gari Allah ya zaunar da mu lafiya samarin su Allah ya hada kawukan su Allah kuma ya daidaita su albarkacin wannan wata mai alfarma watan Ramadana watan alheri watan afuwa watan tuba watan jin kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil